محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شاشدة قوة رجب شكرة تدبو da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna darasi na ɗari da hamsin a cikin karatun wannan littafi mai albarka muktasaru zadul ma'ad na shekhu adda'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala idan yan uwa za su iya tunawa muna bayani ne akan fa'idoji da za a samu ko aka samu a cikin ƙisar hudaybiya wanda ibn al-qaim ya kawo a cikin zadul ma'ad yake ta bayani dalla-dalla fawaid masu tarin yawa wanda musulmi za mu karu na hukunce-hukunce fiƙihu da na sauran al'amura na shari'a ƙisar hudaybiya ita ce lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shirya zai je umra kafiran maka suka tsare shi suka hana shi shiga suka ce ba zai shiga ba to abubuwan da suka faru a wannan kamar yadda muka karanta a baya to menene za a karu da shi shine malam yake kawo mana a cikin littafi irin bugu na 223 a sama bayan سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام يتشي ومنها أن من نزل قريبا من مكة ينبغي له أن ينزل في الهل ويسلي في الحرم وكذلك كان ابن عمر يصنع daga cikin hukunci na shari'a da za mu gane a cikin wannan kissa duk wanda ya zauna ko ya sauka kusa da makka in ya sauka kusa da makka yana da kyau ya sauka a inda ba harami ba idan ya zo sallah ya yi ƙoƙari ya shiga cikin harami ya yi sallah don ya samu ladar yin sallah a harami wanda ba daidai ke da yin sallah a wajen harami ba duk wanda ya sauka kusa a makka a garurukan kusa a makka inda ba iya boundaries na harami ba to idan ya zo yin sallar azahar ko la'asar ko magariba ko isha'i to ya kokari ya tsallaka ya shiga cikin haram saboda duk mutumin da ya sallah guda ɗaya ta farilla ɗaya a iyakacin kewayen harami yana da lada dubu ɗari wanda mun yi bayani a satin da ya gabata a karatunmu shin iyakacin kewayen masallaci da harabarsa shine harami ko ku iya inda malamai masana tarihi suka faɗa kamar yadda ya zo a hadisi iyakacin maka ko da ba iya masallacin haramin ba wannan akwai ƙarin ilimi da malamai suka yi wa junansu kowane ra'ayi akwai wanda ifaɗa ibn umar ya kasance idan ya zo makka in baya cikin harami ko da ya kwana a wajen harami idan zai yi sallah ta farilla to yakan shigo cikin harami ya idan ya samu falalar sallah a harami wannan sai yake nuna mana duk wanda Allah ya hore masa ya samu dama ya biya kuɗi ya je ya yi aikin umra ko aikin hajji ko ba komai ladan wato ko ba komai ladan samun wato wato samun ladan sallah dubu ɗarin nan kaɗai ta yi shekaru dubu ɗari yanzu wanda ya sallah haramun maka da wanda ya a nan najeriya ba iri ɗaya ba ne ladan nasu ba ɗaya ba ne akwai bambanci kwarai da gaske ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب السلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه وفي قيام المغيرة على رأسه صلى الله عليه وسلم بسيفه ولم تكن ما ولم تكن عادته أن يقوم على رأسه وهو قائد سنة يقتدى بها عند قدوم رسل الكفار من إظهار الإز والفخر وتعظيم الإمام وليس هذا من النوع المذموم كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره طيب مالن yace mana ya halatta imam shugaban al'umma ya nemi sulhu ya fara neman sulhu idan ya ga akwai maslaha akan haka din shugaban musulmi jagoran musulmi imam ɗin musulmi ya halatta idan ana fada idan ana zaman ɗarɗar idan ana zama na rashin lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ya halatta shugaban musulmi idan ya ga akwai amfani na a haɗu a yi sulhu to ya nemi sulhu shi ya fara neman sulhu ba tsoro ba ne ba gajiyawa ba ne wannan yana nuna mana addinin musulunci addini ne da yake goyon bayan a sulhunta a zauna lafiya a haɗa kai ya fi a raba kai akwai matsala ta biyu mughira ɗan shu'uba ya zo a lokacin hudaybiya ɗin ya tsaya akan annabi da takwabi kuma walam yakun min adatihi an yaqumu ala ra'sihi ba al'adarsa bane ne ba al'adar wani daga cikin sahabbai ba ne ya zo ya tsaya a kan annabi da takwabi yana tsaye ba sa yi alhali annabi yana zaune girmama annabi da suke yi ba sa iya zuwa su tsaya a kansa to amma yin haka ɗin a tsaya a kan shugaba da makami ko wani jagora da makami wani ya tsaya a gefen shi sunnatun yuktada biha inda kudumi rusulil kuffar wannan sunna ce mughira dan sha'uba ya zo mana da ita lokacin da baƙi 'yan aiken kafirai suka zo ƙasar musulunci ko wani maƙiyi ya zo ya kawo saƙo wa shugabanku ko malaminku ko wani jagoranku to ya kamata a samu 'yan agaji ko sojojin musulunci su tsaya a gefen wannan malami ko shugaban da makami suna ba shi kariya saboda rashin aminci don ba mamaki a aiko wani ya zo da ha'inci ya kashe muku malami ko ya kashe muku shugaba ko ya kashe muku limami da aka duk lokacin da ake ɗarɗar aka aiko ɗan aike ya taho da saƙo daga wajen makiya ya zo ya gaya muku kuma za a samu shugabanku to lalle a ganku da tsaronku mugira dan shuba ba a yin haka amma da yaga kai wannan mutanen ba mu da garanti a kansu kar mu zo daga niyyar kawo wasiƙa da takarda su zo su mana ta'addanci yace bari ya tsaya akan annabi ya rike takwabi ya tsaya akan manzon Allah sallallahu ya zare takwabinsa yace yana jira a faɗi saƙon da za a faɗa dan aiken ya juya sai ya tabbatar annabi is safe ya kubuta sannan ya koma ya zauna amma a da da ake zaman lafiya sahabbai ba sa yin haka ko da za su ba annabi tsaro ba sa zuwa su tsaya a yin wato kan shi ko za su ba su tsaya a kansa haka directly ba a'a to amma in akwai dalili in akwai sababi to wannan ba laifi ba ne dan wani ya je ya tsaya akan ainihin wato shugaba da makami don ba shi tsaro wannan ba laifi ba ne kuma baya cikin rashin ladabi ko rashin girmamawa kuma wannan dalili ne na izharar al'izz wal fakhr wa ta'zimil imam bayyana ɗaukaka da alfaharin musulunci da girmama shugabanku wannan baya cikin nau'in hanawa a tsaya akan shugaba kun san haramun ne annabi ya hana a tsaya a bayan shi wanda da yawa yawa cikin 'yan agajinmu na musulunci za ka ga suna yi wanda kuskure ne ba a zo a tsaya a kan mutum haka ko a tsaya a bayansa ko na abu sai dai inda larura ana jin tsoron hadari ko wani zai iya kashe shi ko wani zai kawo ta'addanci to wannan wani zai iya tsayawa a kan shi to in ma za a tsaya a bada tsaro a wajen wa'azi to sai a rinka tsayawa a gefe a gefe amma ba wai a tsaya a kan mutum ba manzo Allah ya ce bana son haka kuma ban yarda da haka ba bana goyon baya da haka malamai masu da'awa su ma din ya kamata su yi kokari a ta koya yan agaji dan gaskiya wasu yan agajin ba su sani ba ba su kuma karanta ba amma in ba haka ba kaji ibn al-qayyim yake cewa baya cikin minan nau'il hada minan nau'i hada nau'u al-mazmum fi ghairi baya cikin abin da ake zargi abinda ba a so Allah ganar da mu wa fi ba'si albuduni fi wajhi ar-rasuli al-akhar dalilun ala istihbab izhar ash-sha'air al-islami li rusul al-kuffar wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam lil-mughira amma al-islam fa aqbalu wa amma al-malu falaysat minhu fi فلست منه في شيء دليل على أن مال المشرك المؤاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه فإن المغيرة صحبهم على أمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم فلم يتعرض صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم لأن ذلك كان قبل الإسلام وقبل إسلام المغيرة أنا أبن مالك يسنون منا akwai wata sunna da ake da ita na aika dabbobi albudun والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير taguwa dabbobi da ake tura su idan za a je aikin umara ko aikin hajji a yi musu wato a musu alama duk dabbar da za a yanka ta a hadaya sai a yi mata alama ko a yanke wani abu na jikinta ko gashinta ko a rataya mata takalmi ko a rataya mata wani sarka ko ai wani abu a kafarta ko wani abu dai ai mata alama duk wanda iganta a hanya zai ce wannan dabban ta Allah ce ba an ce idan mutum zai je aikin hajji zai yi tamattu'i zai yanka ba biya mai kirani ma zai yanka ba to ai tun daga madina ake koro su alhazan madina sai su sako dabbobinsu su hawa hanya su ta tafiya har sai sun zo makka ana raka su to in sun zo tafiyan nan ana musu alama duk dabba ta hadaya sai a rataya mata wani abin alama to duk wanda ya ganta zai ce a kar a taɓa wannan dabbobin Allah ne wanda za a yanka su ne ranar sallah to ana yin wannan manzan Allah ya faɗa a cikin hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba to shine ibn qayyim yake cewa yin haka da aka yi a aika a fuskar wani daga cikin yan aike wannan dalili ne da yake nuna ana so a bayyana sha'airul islam alamar musulunci hatta akan dabbobin nan a su rusulil kufari yan aiken kafirai su ga cewa lalle musulmin nan gashi fa suna kula da addinin su suna kula da abin da annabin su ya koya musu shine sun fataho za su yi niyan sun zo da niyan umararsu kuma ga dabbobin sun yi musu alama abu na biyu da za mu gane shi ne wato san Allah da sahabbai suke da shi da ƙaunar Allah da suke yi su mana a umara ma yanka suke muku yanzu da yawa mutum zai je umaran ma ba zai yanka wata dabba ba mene yankan daman sadaka ne yayi sadaka ne to ana so in zaka je ta ɗauwi ne ba dole ba ne ka yanka a raba wa fakirai su ci annabi ya tarbiyyantar da mutane da yin sadaka kuma yanka dabba ka ba wa mutum nama wannan darajarsa na daban ne da yayin da muka sani a tarbiyyar da iyayenmu da kakanninmu suka yi mana za ka ga ana yanka dabba haka kurin a unguwa sai a raba sadaka saboda Allah idan mutum yana da wata bukata yana son wani abu sai ya yanka ko ya yanka bijimi ko ya yanka tinkiya ko yanka saniya ko yanka kaza amma yanzu sunnar yanka din nan in ana neman wani abu ba a yi saboda rowa masu halin da waɗanda suke da kuɗin da rufin asirin sun riƙe kuɗinsu talaka idan ka yanka nama ka ɗauka ka bashi bai da kuɗin da zai je kasuwa ya sai naman miya ka sa masa farin ciki ka sa masa jin daɗi to amma yanzu al'amura sun canja inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da haka yana da kyau mutane ku yi ƙoƙari ku raya wannan sunna ta yin yanka ko a gidajenku ko kun je umra ko kun je aikin hajji annabi ya ce wa mughira amma islam fa aqbal zan karbi musuluncin kafirai wa amma malu falastu minhu fi shay dukiyarsu kuma ba da bukata idan sun zo mini sun musulunta to zan karbi musuluncinsu duk wanda izo ya musulunta ba ruwana da kudinsa ba zan ce ba ni kudin shi ba ibn qayyim ya ce wannan yana nuna mana mushriki dan alƙawari dukiyarsa abin kiyayewa ne tunda annabi ya ce ba zai taba ba kuma ba a mallaka bar ma za a maida masa dukiyar shi mughira dan shuba ya zauna da su a bisa aman aminci sannan sai yaudara ta biyo baya ya ɗauki dukiyarsu falam ya ta'arrad salasalam da amwali amma shi annabi bai karɓi dukiyar bai yi yaudarar yaƙi ba kun san ya halatta a yi yaudara a cikin yaƙi ba ana cewa yaƙi ɗan yaudara ba ne da aka in a bayanin yaƙi ne aka ce ya yi yaudara to ba aibu ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba musu kudin su dukiyar su ba bai kuma ba da kariya gare ta ba kuma bai ce a biya ba wannan abin ya faru ne kafin mu gira ya musulunta kamar yadda ya zo a cikin kisar mun faɗa in Allah ya sa da mun samu dama mun gama karanta fawaid din zamu zo mu karanta sulhul hudaybiya din gaba daya a cikin hadisi Abubakar Siddiq ya gaya wa Urwa ibn Mas'ud امسس بذر اللات دليل على جواز التسريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة كما أمر أن يسرح لمن دعا بدعوى الجاهلية بهني أبيه ويقال له اخدد أين أبيك ولا يكنى له فلكل مكان مقال أكوي كلمة آه hani abi umsus badrallat ugdud aira abi duka waɗannan zagi ne zagi ne kuma da yake tattare da ambaton al'aura to anan idan wani dalili ya faru wani ya ci mutuncin addini ya ci mutuncin musulunci in har ta kai ga za a iya yin haka a gaya masa wannan kalmar ba tare da an yi kinaya ba ba laifi ba ne kamar yadda abubakar siddiq ya gaya urwa ibn mas'ud umsus a wata riwayar umsas badrallat abinda ake nufi da badrallat wata fata ce da take kan farjin mace to shine ya ambaci wannan don ya aibata shi saboda ya yi ba daidai ba haka duk wanda ya da'awa irin ta jahiliya ya kori da'awar musulunci to shi ma idan an ambace an ka ce al'auran mahaifinka bi ihani abi ko ugdud aira abik irin waɗannan kalmomi da laraba suke faɗa na aibanta mutum wanda akwai ambaton al'aura a ciki wannan babu laifi wala yukanna lahu ibnu qayyim ya ce li kulli makanin maqal kowane wuri da irin abin da ake faɗa ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته أم idan ana zaman ɗarɗar babu zaman lafiya idan kafirai sun aiko ɗan aikensu wajen musulmi ko shugaban musulmi zai iya yiwa ya masa rashin hankali zai iya yiwa ɗan aiken kafirai ya yi rashin hankali ga shugaban musulmi ko kuma ɗan aiken abokanan gaba zai iya rashin ladabi ko rashin kunya ga jagoran musulmi musulunci ya ce in sun yi rashin ladabin a yi musu afuwa kamar yadda wani da ya zo urwa ya damƙe gemun annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa magana to shi yasa ai mughira a can aka ce ya zo ya miƙe da takobi saboda koda abin zai zarce a shiga ta'addanci wa musulunci da shugaban musulmi zai dau mataki a kai wa minha taharatu nukhama wal ma al mustamal واستيباب التفاؤل لقوله سهل أمركم لما جاء سهيل وأن مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة ابن القيم يتي أتشكين كسر زامو فينتشي وما جنا با نجسا بني الماء المستعمل ما با نجسا بني إن أنشي الماء المستعمل كمان ruwan da aka yi amfani da shi idan wani ya yi amfani da ruwa ha za ka iya sake amfani da shi wannan ruwan da wani ya yi amfani da shi kamar ya yi alwala ya rage ko ya yi wanka ya rage sunansa alma'ul musta'mal a shari'a ana iya amfani da shi ba kamar da ba da aka tafi da irin karatun da idan wani ya yi alwala ya rage in ka zo sai ka ɗaga butar sai ka tsiyayar da ci a ci ai wani aina jatsa ne ai ruwan da wani ne ya rage wannan sunan sama'ul musta'mal a shari'a used water kenan a shari'a halal ne don wani ya rage ruwa kai amfani da shi wani ya yi wanka ya rage kai amfani da shi sannan inda wani zai tuhuma maka majina kawai tuhuma maka da yawo a rigarka ba na jisa ba ne kawai dai kazanta ne kawai sai ka goge kun fahimci wannan yawwa akwai abubuwa da wasu suna kyamar abin da wani ya yi amfani da shi sai amfani da shi yanzu komai wasu idan wani ya yi amfani da man gyada ya toya waina ko ya tona wani abu in ya bada ko ya toya wani abu in ya bawa wani ba zai amfani da shi ba saboda zait ne mustamal mai ne da an yi amfani da shi wasu ma da suke da wadata man da aka yi amfani da shi suya ɗaya mace ba ta daɗa maimaita zubar da shi ake inda suke da wadata ƙwarai a wasu ƙasashen ma in ka zo sayan man gyaɗa ko man kwanti to kala biyu ne akwai ɗan kamfani daga fitowa daga kamfani akwai kuma ɗan ɗure mustamal wanda mata na cikin gari suka yi amfani da shi yi ɗaya one used ko yi biyu sai su sayar da shi a 'yan gwangwan zait mustamal zait mustamal sai su rinka aikowa sai a rinka sayarwa a basu kuɗi ba sa toya dankali sau biyu da mai ɗaya in an yi suya ta ɗaya an gama wasu ma masu wadata sai dai a zubar da shi ta kwata inda suke da wadata suna ko kasashen laraba ko kasashen mai kasashen turawa to amma hukan ai in sau ɗari ne ma mai ya zo nan gurin zai aikatu wallahi tab ina ai sai ya kone ya kare karkab to amma wadata ce malam samun dama ne so sannan ana son tafa'ul in an ce tafa'ul kyakkyawan fata akwai wani mutum ana ce da shi suhail suhail ibn amr in an ce suhail ana nufin mai saukin al'amari to suhailu ya zo wajen annabi sai manzan Allah ya yi amfani da zuwan suhailu sai ya yi wa sahabbai kyakkyawan fata ya ce tun da kuka ga suhailu ya zo mai suna suhailu ya zo to al'amarinku zai zama mai sauƙi insha Allah ko sahal ko suhail sahal sauƙi suhail ana nufin mai sauƙi duk abu ɗaya ne da haka yanzu a ce a cikinmu a nan sai wani ya shigo ta ƙofar masallaci sunansa sahal ko suhail to sai mu ce insha Allah tunda sahal ya shigo nan ko suhaili ya zo nan Allah yana nufin mu da alkhairi insha Allah al'amuran mu za su yi sauki to wannan kyakkyawan fata ne kamar ka ga yaro ka ce wannan kai zai zama babban malami insha Allah wannan babban malami zai zama wannan zai zama babban mutum masaraki ko attajiri bai yi ba bai zama ba amma kana masa me tafa'ul kyakkyawan fata sai mutum ya faɗi wani abin da bai yi ba amma dai yana fatan abin ya faru wannan da ya halatta shi ne ake ce da shi alfa'alu kyakkyawan fata sannan ya halatta a yi sulhu da mushirikai sulhu da kafiri sulhu da mushiriki abokin gaba idan har akwai amfani da maslaharaka wa minha anna man halafa aw nadhara aw wa'ada wa lam yu'ayyin waqtan lam yakun ala al-fawri bal ala tarahi matsala ta gaba duk wanda ya yi rantsuwa ko ya yi bakance ko ya yi alkawari halafa nazara wa'ada rantsuwa bakance alkawari amma bai ayyana waktan lokaci ba to wannan bakance ko rantsuwa da ya yi to bai zai zama yanzu yanzu ake nufi ba to ai bai faɗi lokaci ba bal ala tarahi yana nufin zai iya jinkiri kamar misali in ce da ku wallahi zan kyautata muku yanzu ba na yi rantsuwa ba wallahi zan kyautata muku ko kuma na yi alkawari zan baka kuɗi kaga ba lokaci na ce zan kyautata muku amma ban faɗi lokaci ba na yi alkawari zan baka mota to a ƙa'ida wannan a shari'a lam yakun alal fauri ba za a kama mutum da ya faɗi wannan maganar a ce yanzu yanzu sai ya yi ba ko a je a ritsa shi a ce aika ce za ka yi sai ka ce to na faɗi lokaci da haka duk wanda ya maka alkawarin wani abu wannan hukunci ne na shari'a duk wanda yi maka alkawari zai maka wani abu in bai saka lokaci ba sai dai kai ta jira in ka mutu kafin lokacin ta sha zan biya maka kujeran maka in na bari sai nan da shekara talatin mai zuwa na biya ban yi laifi ba na yi alkawari zan baka dubu biyar na jinkirta ban baka ba sai 2030 na baka ai ban ayyana lokaci ba da haka maganar ka zo ka ritsa ni ka ce ai na yi alkawari ban cika alkawari ba ai ba ta mata so ba yi ban sani ko kuna fahimta Allah ya ce wa manzo Allah sallama la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا lalle za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah ya faɗi lokaci ya ce baɗi ya ce jibi ya ce gata aminina muhalliqina ru'usakum muqassirina la takhafun lokacin da kafirai suka hana musulmi su shiga makka Umar ya zo ya ce manzo alisalama a ya za mu kyale su su hana mu shiga da garinmu ya za mu kyale kafare su hana mu shiga mu ibada sai annabi ya ce ai Allah cewa ya za mu shiga amma ya ce yau ko gobe ko jibi tunda Allah da ya ce za mu shiga to za mu shiga amma ai bai ayyana lokaci ba da haka irin wannan abubuwan yana da kyau mutum shine amfanin zuwa makaranta kada mutum ya rinka bayyana jahilcinsa a cikin mutane ana mu'amala wani ya ma alkawari zai maka wani abu to sai ka jira amma batun ka je ka zage shi ka ce ai bai cika maka ba inda ya sa lokaci ya ce a watan goma zai baka ko ya ce a tutar an kaza zai baka lokacin ya zo bai bayar ba shine abin zargi in ya rantse ya ce zai wani abu to ya gama da ku zai iya zuwa ya rantse ya ce zai muku kaza bai sa lokaci ba ya gama da ku dan duk lokacin da ku abin nan sai ce da sauran lokaci tukunna الله كان الدم ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير وأنه نسك في العمرة كالحج وأنه نسك في عمرة المحصر كما هو نسك في عمرة غيره sai matsalar aski da kuma saisaye aski kwalkwabo tanɗal sa reza ko aska a katse kai gaba ɗaya a aikin umara ko aikin hajji hukuncinsa da kuma yin baba yin saisaye wanne ne ya fi halk a aski kai gaba ki ɗaya shi ne ya fi saisaye shi ne taksir duk wanda ya je umara ko wanda ya je aikin hajji ana so in ya je yin aski to ya katse gashin gabaki daya maimakon ya sa a yi masa askin baba a rage wani abar wani a cire wani abar wani to ya katse gashin dukansa gaba daya afdal min taksir saboda manzo Allah yayi addu'a wa waɗanda suka zo aikin umra suka yi aski na gaba daya ba su yi sese ba sabai suka ce ya rasulullahi hadda ma sese yayi shiru ya daɗa addu'a ya ce Allah ka ji kan Allahumma arhamil muhalliqina Allah ka ji kan masu yin halku aski na gaba ɗaya sabai suka ce wal muqassirina ya rasulullah hadda masu yin taqsiri ma masu sai sai annabi dai sai a na uku sallallahu alaihi wasallam ya ce wal muqassirin wannan sai yake nuna mana ashe aski in a hajji ne ko a umra to ayi kwalkwabo shi yafi falala sai dai ga wanda zai aikin hajji na tamattu'i in ba yi da tsirar gashi da wuri ya yi umara in ya zo ya yi aski to kuma kafin a gama zaman mina a sake dawowa akwai askin da za a yi na ranar sallah sai tabbatar gashinsa bai zai tsoro ba ya samu abin da zai dan aske a ranar sallah to shi kam sai ya yi saisaye a maimakon ya yi kwalkwabo amma wanda yake da tsirar gashi da wuri wani kwana uku hudu za ka gashinsa ya fito to kullum a yi aski na kwalkwabo a katse gashin shi Allah ya fi so shi annabi ya fi so aikin hajji da umra amma in ba aikin hajji ba ne ba kuma umra ba ne to sai sai kuma shi ya fi in ba aikin hajji ba in ba umra ba a yi sai sai shi ya fi sai wanda yake da larura mai kora mai sanko mai dandruff da tinkai mai kaza wannan yana iya katse kansa gabaki daya saboda ya magani Allah sa kuna ganewa sannan sai ya ce almuhsar yanharu hadayahu haythu uhsira min alhill wal haram wa annahu la yajibu alayhi an yuwa'i an yuwa'ida man yanharuhu fi al haram idha lam yasil ilayhi wa annahu la yatahallalu hatta yasil ila mahallihi li qawlihi wal hadaya ma'kufan an yablugha mahilla da kyau sai kuma hukuncin al muhsar a almusar shine wanda ya taho da niyan aikin hajji ko niyan umra sai aka datse shi aka hana shi karisawa wannan datse shi da hana shi karisawa ko dai ya zama abokanan gaba ne suka tsare shi ko kuma dabbarsa ce ta mutu ta ƙi ta karisa da shi ko kuma ruwa ko kuma fada ake yi ko kuma wani uzuri ya hana ya karisa akwai wannan yanayi mutum ya tafi niyyar aikin hajji ko umra wani dalili ya tsare shi a hanya kuma ya koro dabbarsa yana tafiya ya ɗaura ihraminsa a jikinsa bai ƙarasa shiga garin maka ba a datse shi a hana shi shiga ko ciwo ya kwantar da shi a zubar da shi a wajen makka wannan shine hukuncin muhsar a cikin littattafan fikihu to wanda ikoro dabbarsa da niyan zai je ya umra ko zai je aikin hajji to sai wani dalili sai ya tsare shi kamar yadda yanzu manzo Allah sallallahu ya taho da shi da sahabbai da niyyar za su yi umra amma suka zamanto muhassarin ko mahsurin an tsare su an hana su abokanan gaba sun datsa garin sun ce bara su shiga ba to kaga yanzu hukuncin isari ya kama su to yaya mutum zai yi da dabbar da ya koro ta da ihramin da ya daura to wannan shine hukuncin da ibn qayyim ya gaya mana idan aka tsare ka aka hana ka ko a hilli a wajen harami ko a cikin harami to abinda zaka yi wannan dabbar taka sai ka kwantar da ita ka ɗauki wuka ka yanka ta Allah sa albarka kayan niyyar sadaka ne karka ce a maida maka kaya ka gida tunda baka yi umrar ba iramin ka fa sai ka cire irami ka sa kayan gida tunda an hana ka shiga wannan shine hukuncin muhsar wanda ya zo aka tsare shi aka hana shi shiga makka ko aka hana shi ya je umra ko aikin hajji ko a hilli ko a harami sannan kuma ba dole ne ya yi alkawari a wajen tunda bai karasa wurin ba ga wanda zai yanka masa abin yankansa ba tunda ai baka da tabbacin ka isa gurin ko baka isa ba sannan ba ka yin tahalluli sai ka isa mahallinka sai ka isa wurinka shi ne Allah ya ce walhadai ma'akufan an yabluga mahilla wato abin da ya faru shi ne zan Allah sun taho ya koro dabbarsa da sabai sun koro dabbarsu kafirai suka tsare suka ce ba za a shiga makan ba aka yi rai ya ɓaci su sayi na umar ya gama ɗaukan fushi ya ce ya rasulullahi ka ba mu dama mu mu yaƙi mutanen nan mu buɗe hanya sai mun shiga makka annabi ya ce ba komai tunda sun tsayar da mu sun ce bara mu shiga ba mu ji me za su faɗa aka yi alkawari kafirai suka ce bana ba za ku yi umra ba gashi da shi da sahabbansu da dabbobinsu da matansu da ihraminsu wallahi malam kafiri bai yi ba suka datse hanya suka ce ba za a shiga makka ba bana annabi ya ce to me kuke so suka ce sai dai a yi alkawari a rubuta sai dai baɗi saboda me haka kawai sahabbai suka zauna kawai tunda annabi ya karɓi zancen su kam da an ba su dama da sun buɗe hanya sun shiga duk abin da zai faru ya faru to amma tunda babba ya yi magana dole aka haƙura suna kallo sai manzo Allah ya shiga ɗakin ya shiga wajen matarsa Ummu Salama yana ba ta labarin kin ji abin da ya faru ya ce wa jama'a ku yi haƙuri a juya a tafi kowa ya yanka abin yankansa mun yi tahalluli bana ba za a yi umra ba sun hana mu zuwa sai baɗi ko mutum ɗaya ba wanda ya daga kai sun yi jimami sun yi shiru annabi ya ce wa matar shi ya ce mutane sun halaka ta ce me ya faru ya ce na ce su yi kaza ba su yi ba na ce mu juya mu tafi gida kowa ya yanka dabbarsa a nan sai ta ce ya rasulallah abin da ya kamata ka yi ai su gani suke yi akwai wata ƙofa ko za ka canja ra'ayi ko za a samu wata dama ko Allah zai saukar da wata aya tun da kai ba ka yanka ba ai kai ne shugabansu jagoransu shi sa ba su yanka ba ka ce ai kuma dabbar ka a tsaye suka ce to kalan su zo su yanka kuma kai ga taka wataƙila a ce an fasa za a tafi me za ka yi fita ka ɗauki abun yanka ka yanka dabbaka da kanka a gabansu suna kallo suna gani ka sha mamaki haka annabi ya ɗauki shawarar matarsa ya ce to ya je ya yanka dabbar a gabansu kawai sai sabai suka ce ha kowa ya yanka annabi ya yanka tasa kowa ya yanka annabi ya yanka tashi yanzu suna da dayar tun da annabi ya yanka tasa to zance fa ya ƙare shi ma gida zai koma to zai koma gida ne su kuma su ce za su tafi? o'o to wannan yana nuna mana ɗa'a da yadda da amintuwa da sahabbai suke da manzan ana san salama sannan kuma wannan yana nuna mana cewa shi yana da kyau mu mutunta matan mu rinka karɓar shawararsu na'am ka san ana cewa kadalla zancen mata ne kadalla ra'ayin mata yaushe za ka zo mace tunai wani tunani ka biya maganar mace wannan ba daidai ba ne ita wannan mata da har mahaifiyarka wannan bayanin ka yi wada kadalla zancen hajiya ne kada larabu da ita maganan mata ne hadda mamanka a'a maman waje ne zaka gaya mata haka maman yayanka ba daidai ba ne shari'a fa ba cewa ta yi mata ba su da hankali ba kuma ba cewa ta yi ba su da daraja ba yanzu mai gida ya zauna baya shawara da matarsa a gida daidai ne wannan kuskure ne kawai wata irin rayuwa da muke yanzu kawai mutum sai dai matarsa ta rinka ganin yana zartar da abu ba tare da ya gaya mata ba wallahi malam yanzu mutum yana iya ɗaukan yarsa ya bayar da aurenta wallahi bai gaya uwar ba hajiya sai dai ta ji ana murna cewa ashe an ba da wance tantinin sun zo mai gidan ya ce na bayar amma ba ta da daraja da kimar da zai zo ya ce ke na ba da yarki ko na ba da yarmu matan bahaushe ba ta isa ba ba ta da wannan daraja da wannan kimar a wajen mijinta wallahi kuskure ne wannan ba daidai ba ne ai ba yarka ba ne kai daya da irin abin da mutane suke idan mutum ya sake matarsa sun rabu rabuwa na rashin jin daɗi wai sai tattare 'ya'yansa ya riƙe ya ce ko ganin su baki sake ba wallahi baka da dalili kuma duk mutumin da ya yi wa wata mace don ya sake ta yatta ɗanta ka ce wai ko gani baka yadda ba wani fa matarsa ya sake fa ya hana 'ya'yansu je su gaida uwarsu bayan sun rabu ya hana ta ta zo ta gaishe su daman bata isa ta zo gidan shi ba sannan ta gano makarantar bukon da take suke zuwa sai ta rinka zuwa bayan sati biyu in sun fito break sai ta zo ta zauna a kofar makarantar yaran sun fito break sai ta zo ta zauna sai ta kira su ta sai musu alawa ta shashafa kansu ta yi kukanta ta yi ta ga abin da za ta gama ta koma ubansu ya hana a gansu sai dai ta zo makaranta wallahi malam da ya ji labari sai ya je wani din principal din ya ce wallahi duk da ka sake bari matan nan ta zo ta kira min 'ya'yana ta yi kaza wallahi zan ɗau mataki a kanka kuma zan cire yarana daga makarantar nan da aka ranar da matar ta dawo sai shugaban makarantar sai ce hajiya karki da ki taɓa yarinyar nan kuma karki sake zuwa mana makaranta me ya faru ubansu ya samu labari kin zo kina ganin su ya ce bai yadda ki ga 'ya'yan ba in ban da rashin hankalin bahaushe ba da gajeren tunani irin nasu rashin addini waye zai wannan abu rabuwar kafiri da kafiri kuka yi me ta yi maka haka ko ta yi maka wani laifi ai baka da dalilin ka hana ta ga ɗanta baka da hujja amma wasu suna suna ganin wai wai wannan ƙarfi ne wai wannan fawa ne wai wannan isa ne baka da wani dalili da zaka hana ta ga ɗanta mai kamala mai mutunci shi zai ɗauki 'ya'yan ma ya kai su ce gashi nan ku je ku kwana biyu a wajen uwarku su gaisa in ma ka raba su yanzu wallahi duk yaron da ka raba shi da uwarsa wallahi bayan ya girma sai ya nemi uwarsa wataƙila kana kabari ya maka Allah ya isa ya ce babana ya cuce ni ya hana ni ga uwata shi yanzu yaron in za ka shawarce shi yana da hankali in za ka nemi shawararsa ka ce na hana ka ka ga uwarka zai yadda ta wani irin abu ne sai ya hana uwar ta ga 'ya'yan sai ya kai 'ya'yan gidan ƙanwarsa duk abin da matanku suka muku na rashin kyautawa ba ku da uzuri ba ku da dalili ba ku da ƙujja da za ku haramta musu ganin 'ya'yansu ita ta yi naƙuda ita ta ɗauki ciki kana can kana bacci kana munshari ita ta sha wahala haihuwa sai ga dara ai dono ne ai dono ne aiki kaza kaza da sauransu dan ka kai dai ka sami dan ba daidai bane karatu da ilimi ya kamata ya wayar da kan mutane mu daina rayuwa irin ta jahiliya ka kafa mata doka in baka yadda da tarbiyyar ta ba baka yadda da tarbiyyar gidansu ba ka kakkafa doka a dan kar a maka kaza wannan duk kana da yanci amma wai gani gani ma yace shi bai yadda ma a sake ganin 'ya'yan ba nan ba daidai bane to kuma kun ga wannan bangaren to akwai kuma matan da su ma hakan suke yi wallahi idan ka kuskura ka bar mata ɗa bayan aurenku ya mutu to za ta rufe ɗan ta riƙe shi za ka zo ƙofar gidan kai ta hon ka ce kana so ka ga ɗanka sai a ce baya nan kakarsa ta ɗauke shi kuma yana gidan hauka shirme da yawa wasu suna irin aikata wannan shi ya ji tausayi ya bar mata ɗan amma wai saboda gaba ba zai ma ga ɗan ba babu wani ɗan da zai tashi malama face wallahi da ya fara wayo sai ya nemi wayo uban shi wani yaro aka haife shi ta hanyar banza ba ta hanyar shari'a ba ba ta hanyar aure ba tun ana ɓoye masa yana yaro yana yaro bai da wayo da ya fara yin wayo ya ji yara kowa yana cewa babana babana a makaranta babana babana sai zo ya samu wasu ya ce ina babana ƙaramin yaro ya yi wayo ina babana shiru ba amsa sai ta ce tafi bayan shekaru ina babana sai ta kore shi shiru sai ya zo lokacin da bata isa ta kore shi ban ya ce ina babana dole a bashi amsa ya ce mutuwa yi ba amsa ina ne garin babana ba amsa ina kannan babana ba amsa ina yan uwan babana ba amsa sai ya fara zuwa yana tambaya a waje yana cewa wai ina babana sai wani makoci sai ya ce masa kai ka daina wannan tambayar fa ya ce baka da uba ya ce kamar ya ya ce ai mahaifiyarka ta yi wasanni lokacin da za a haife ka wasanni ta yi aka same ka to ai dattijo ne mai kamala ne ai haka kawai ya ce mai wasanni ta yi yayi kuka yayi kuka yayi kuka ya zubar da hawaye don ku ba ta da amsa wannan sai ke nuna wannan alaƙa ta ɗa da uba ba wanda ya isa ya raba alaƙa ta uwa da ɗa ba wanda ya isa ya raba duba annabi nuhu da ɗan shi yana annabi ɗansa kuma ya kafirce yayyayyayyayyay ɗan nan malam ya ƙi yarda da shi Allah ya ƙaddara wannan ɗan wuta zai shiga halakar da shi za a yi cikin halakakku da zai tafi Allah ya ce su fita a garin za a halakar da mutane wallahi malam sai da ya kira ɗansa ya ce ya bunayyar kab ma'ana wala ta kuma alkafirin ya ɗana ka zo ka shiga wannan jirgi ka zo mu tafi tare karka zama cikin kafirai ɗan da yake taurararre ne mai taurin kai kala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ya ce a'a ni zan hau dutse ga yi can shi zai hana ruwa ya zo cinye ni uban ya ce ƙala la asima al min amri llahi illa man rahim ya kai dana ba wanda ya isa yau ya samu kubuta da kariya daga wannan ruwa na tufana da zai sauka sai wanda Allah ya masa rahama mai imani ka zo ka yi imani ka bi ni mu tafi ka zo ka shiga jirgin nan mu tafi wa hala bainahum al-mawju fakana min al-mughraqina suna cikin wannan yanayi kawai sai ga igiyar ruwa ta zo pau ta shiga tsakanin su aka nemi dan aka rasa kaga da ya halaka wallahi annabi nuhu bai hakura ba da yazo addu'a sai ya daga hannu yana cewa rabbi inna ibni min ahli inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji dana yana cikin iyalaina dana ne amma kuma ba musulmi ba ne bai imani ba kuma alkawarinka gaskiya ne na yadda da abin da ka faɗa ya Allah kuma kai ne ka fi kowane mai hukunci iya hukunci kullum sai Allah ya masa faɗa ya ce ƙala ya nuhu innahu laysa min ahlik ya nuhu sunansa Allah ya kira ƙarara ya nuhu wannan yaron baya cikin iyalanka na cire shi a ciki in ji Allah innahu amalun ghairu salih ya aikata aiki ba mai kyau ba ya aikata aikin kafirci ya kiyaye imani na annabta fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun karka yadda ka tambaye ni abinda baka da ilimi inni a'izuka an takuna min aljahilina ina yi maka wa'azi kakka zaman cikin masu jahilci masu wauta masu rashin sani inji Allah kuma cikin suratul maryam kisar annabi ibrahim da shi da baban shi ina buga maka misali ne baka isa ka raba ɗa da uban shi ba kuma baka isa ka rasa ka raba uwa da ɗanta ba annabi ibrahim annabin allah zababban allah allah ya jarabe shi da babansa da ba musulmi ba yayi iya yanda zai baban shi ya bi shi dan ya samu falala da zai duk musulmi zai samu amma ina Allah bai ga dama ba kamar yadda Allah ya hana dan annabi Nuhu ya imani da shi haka kuma ya hana baban annabi Ibrahim ya imani da shi ya abaci inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya yace ya babana kaji fa ya babana wani ɗa ne zai ga ubansa yana cikin matsi yana cikin wahala ya rimtsa ido ya kyale shi dole sai ya ji wannan zafin a ran shi ai jini ne ai haɗuwa ne ba za ka iya wannan yatsa taka za ka gutsure ta ne ya babana wani ilimi ya zo min yana nufin annabta Allah ya bani annabta kai bai zo maka ba fattabe ni kai haƙuri ka bi ni a duka zan shirya da kai siratan sauya ya abati la ta'budu shaytan wa'azi yake mai amma sai ce ya baba ya baba na karka bautawa shaydan dan lalle shaydan ya kasance lirrahmani asiya yayi taimai yayi taimai yayi taimai har sai da baban ya zuciya yace araghibun anta an alihati ya ibrahim لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ينزك عماك كي كي إبراهيم تدوب الشينا شمي بابا شكو أنا شا إبراهيم وأي كي مغانا أبادا داكينا kai yanzu kyamar abin da nake kai kake yi kyamar gumakan da nake bautawa kake yi aradibun anta an aliyati ya Ibrahim la'in lamtantahi idan baka daina wannan wazi ba idan baka daina wannan da'awa ba la'arjumannak sai na jefe ka ba wai sai na zane ka ba jifa zan kashe ka da jifa wajur ne maliya tashi ka bani guri ka ɗauki kafa kana sake ganin ka a nan gurin ya koyi ɗan bari ka ga tsakanin ɗa da uba wallahi yaron nan annabi ibrahim yana yaro kenan ko yana magana da uban shi kenan dole a ce yaro saboda da baban shi yake magana sai ya juya hawaye ya ce sastagfiru laka rabbi na yi alkawari wallahi ce na neman maka gafara daga ubangijina ni na san ba a kan daidai kake ba amma zan yi ta neman maka gafara Allah ya yafe maka hinna wuka na bi hafiya koma cikin suratul al'an'am can kan rubu'i Allah ya ce wa izkala ibrahimu li abihi azara a tattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yanzu zaka riki wasu alloli ka duba soyayya da ne yake son uban shi na mai wa'azi ya ga ya bar tauhidi zaka riki asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي أرزوا كرشن كيسا سكي تبقى واسكي تفافا تاوى محل شاهد محل شاهد duk abinda Allah ya hada shi ba za ka iya rabawa ba abinda kuma Allah ya raba shi ba za ka iya hadawa ba kaga dai wannan kafirci da musulunci ne lalle akwai rabuwa amma wannan ubuwa da bunuwa jin ubana ne jin kuma ni ɗana ne wannan ba a iya cire shi daga masu koran matansu su hana su gani 'ya'yansu kun cinye mana lokaci yau bari mu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa allah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته